نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba takwas ga watan Rajab hijira na da shekara shida, wanda ya daidai da takwas ga watan wanne ne Januwari ko watan ɗaya hijira na da shekara shida miladiya domin ci gaba da karatu da muka faro a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato risala fi sujudi sahawi wallafar babban malami fadilatu sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin rahimahullahu ta'ala muna roƙon ubangiji ta'ala wannan saƙo da malam ya rubuta zuwa ga al'ummar duniya baki ɗaya domin karantar da su wani ɓangare na gyara a cikin sallah muna roƙon Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba Uh, yau in Allah ya amince shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan littafin kuma a darasin da ya wuce mun karanto muƙaddima ne da babban malami abu abdullah muhammad bin sa'id rislan ya yi wa littafin da kuma shi muƙaddimar shi malam ɗin a takaice na jin abinda muka tsaya a kai kenan yau insha Allahu ta'ala za mu fara daga farkon littafin malam ya ce sujudu sahawi ina ganin ne inda za mu tashi sujudu sahawi sujudar rafkanuwa a cikin sallah sujudar rafkanuwa a cikin sallah wannan malami ban san koya mana nan ba na da ya fitar takharijinta ba ma'anar sujudu sahawi a sahawu ɗin yayi a wannan bugun na'am malam yace sujudu sahawi ibaratun an sajidataini yace wani definition ne na sujadodi guda biyu wani definition ne na sujadodi guda biyu ko wani yanayi ne na la'akari ko lura da sujadodi guda biyu ko ka ce wani suna ne da aka bawa sujada guda biyu wanda yasjuduhumal musalli wanda mai sallah yake yin sujadarsu yake sujadantarsu yasjuduhuma yake sujadantarsu su biyu suwa dawa sujada guda biyun yake sujadantarsu waye almusalli mai yin sallah to dan me yake yin sujadar guda biyun nan yake sujadantar sujada guda biyun li jabril khalali alhasili fi salatihi domin dora gurabbai ko ciki gurabban da suke faruwa a cikin sallarsa ya samu gurbi ko faka ko wurin da ya sami tangarda a cikin sallarsa wannan shine dalilin yin me sujada guda biyu min ajili sahawi a sakamakon rafkanuwa da yayi min ajili as-sahawi sakamakon rafkanuwa da yayi muna tare mala yace ita kuma wannan sujada da aka yi bayanin ta yace sujada ce guda biyu da mai yin sallah yake yin su a cikin sallah domin daura ko toshi ko ciki gurbin abin da ya zama ya tawaya ya naƙasu a cikin sallarsa sai ya ce ana yin ta ne dalilin sakamakon samun rafkanuwa a cikin sallah sai malam ce to wa asbabuhu thalathatun sabuban ita wannan sujada ta rafkanuwa dalilin da yasa ake yi guda uku ne kam adadul asbab thalatha guda uku ne awwalan kenan as-sababul awwal az-ziyada dalili na farko shine me ƙari ƙari takan faru sakamakon mutum yayi ƙari a cikin sallarsa kusan kowace sallah da adadin rako'inta haka ne asuba ya ake raka goma sha nawa goma sha ashirin goma sha ashirin ok raka a biyu a zaharfa hudu la'asar hudu maghriba isha'i kowace da adadin rako'inta da adadin mai ake yi a cikinta jayin sai malam ya ce to akan iya samun ƙari mutum ya zo sallah sakamakon rafkanuwa da ya yi ko wani tunani da ya zo masa sai ya yi ƙari a cikin sallarsa wannan sababin ne min asbabi sujudin sahawi don Allah muna tare na biyu kuma ya ce wannaƙasu da kuma ragi wannaƙasu da kuma me kaga kishiyar mai kenan ƙari akan iya samun ragi a cikin sallah to idan ta faru ita ma tana daga cikin dalilan da suke sa mutum ya yi mai sujuda tarabkanwa sujudu sahawi kenan an naqasu sababun min asbabi sujudi sahawi shi ma sai na uku kuma malam ya ce wa shakku da kuma shakku da hausa muna ce shakku ko ko kwanto wa shakku da kuma ko kwanto ko kuma shakku abubuwa guda nawa guda uku a nan fa yayi namba jayyid yasa namba nawa a ina yasa ɗayan da ya kawo az-ziyada na'am yayi namba ɗaya a ƙarshen nan gurin a'a Na'am. Na'am, eh. Nawa da ya ce, Aziyadatu, wannaƙasu, washakku, sai nan ba ɗaya ‘yar ƙarama a sama ya kewaye ta bi ma'ana zai ɗan wani bayani a kan wannan gurin. Allah ya sa muna tare, kenan na gaba mu da bukatar sitin da babu a namu. bayani akan maganar menene ita kalmar wannan kalmar yace qala uthmanu fi hashiyatihi ala almuntaha i'lam anna as-sahwa wan-nisyana wal-ghaflata alfazum mutaradifa yace kalmar an ce ghafla gafala ai da kace ai na gafala wallahi da kaza na manan ka gafala kana kallon abun kiri da muzu kana fadake da shi ya faru za a zo a ce wai ɗazun nan da ake magana ko ɗazu da suwana suka zo me ya faru ne ai za ka yace ai lokacin na gafala bi ma'ana me duk abin da ya faru bai ɓuya maka ba ka gafala da wani abu ya ɗauke hankalinka don haka baka san me ya faru ba ɗazu haka ne sannan annisiyan za ka ce na manta ko an mantar da ni kaza haka ne ko kuma me na uku ya ce asahau na rabkana ne wallahi na rabkana ya ce to wannan kalmomi ne wanda suke a jejjere ɗaya na bin ɗaya wanda wani lokacin sukan ɗauki ma'ana ɗaya ya ce amma ma'ana ha shi ne zuhulul kalbi an ma'alumi kalmomi ne da ana nufin kawai idan aka same su a guri ɗaya to shi ne kaucewar ƙwaƙwalwa game da abin da aka sani muna tare kuwa ta san abin misali ta san a zahar raka a nawa ce kawai sai kauce a ƙwaƙwalwar mai yin sallah lokaci guda ya yi biyu sai kauce masa biyun ya yi kawai ya tafi ya ƙaro ta uku an fanci abin kuwa ko ya yi ɗaya sai tunanin biyu ne kawai sai ya kauce masa kawai sai ya zabga sallama ya wannan abin da dama an sani ya ce abin da ake nufi da su kenan ya ce amma wa kwalar amidiyu ya kurubu an takuna ma'aniha mutahida ya ce amma al'amidi shi kan ya ce ma'anansu suna kusa da su zamo ma'ana ɗaya ya kurubu an takuna ma'aniha mutahida suna kusa da su zamo ma'ana ɗaya ne amma wa filmawakifi wa sharhiha ya ce ya zo a cikin almawaƙi da sharhinta cewar asahawu zawalu surati anil mudrikati ma'a baqa'iha fil hafiza yace an ce rabkan wannan shine gushewar siffar abu gashi abun kasan siffarsa ga yadda yake lokaci guda sai ya gushe maka daga ganewa ka kasa gano abun amma tare da me wanzuwar abun kuma a kwakwalwarka yana faruwa za ka iya tuno a ce a ai mun zauna da shi a nan musa misali mun zauna da musa katina yau fararen ai wannan katin auren musa ne ya aiko mana wane musan musan da ya zo ya zauna a nan shekara biyar da suka wuce din nan a ina za ka iya tuno ƙwarai kuwa akwai musa amma kuma ya kamanninsa ya yake ta yi mai ta tashi ma a kwakwalwa dan Allah muna tare yana iya faruwa wannan tunanin gashi ka tuno kaza ne amma kuma ya yake ka kasa suranta shi shine sai yace zawalu surati anil mudrikati Siffar abin sai ta bace maka ta gushe daga kwakwalwarka amma ma'a baqaiha fil hafiza so tare da wanzuwar abun kuma ame a kwakwalwarka kana iya tunowa dan Allah muna tare raka'a biyu ake a asubahi eh ka tuno raka'a biyu ake yi amma yanzu biyun kai a ta ɗaya kake ko a ta biyu ai yana nan a kwakwalwarka cewar raka'a nawa ce biyu amma yanzu biyun kai ko kuma a'a ɗaya kake yi don Allah muna tare ya ce wani siyan wannan shi ne mai sahau rafkanuwa ɗin ya ce amma in an ce mantuwa kuma ya ce zawaluha an huma ma'an ya ce duk gaba ɗaya biyun sai su gushe daga kwakwalwa fayahtaju ko fayuhtaju ila husuliha hina idhin ila sababin jadidin ke wannan wannan lokacin yana buƙatar wani sabon dalili da zai saka tuno abun shi ka kasa siffanta abun sannan kuma ya kasa zuwa kwakwalwar kama ya abin yake muna tare kuwa wancan ka tuno kwarai ko musa a shekarun bayan nan shekara biyar mun zauna da shi ka iya tunowa haka amma kuma ya kamanninsa yake ne kamanta shi kuma wannan akwai wannan katin auren musa ne ya aiko mana wane musan musa da muka zauna da shi shekaru biyar da suka wuce ka kasa tuno ma musan akwai wani musa a ba a zauna da shi ba ba kama tuno musan ba ballantana ka tuno an ma taɓa zama da shi wancan kuma ka tuno an taɓa zama da shi ina ga akwai bambanci ai wannan dubiyin kamanta kaga kenan wannan akwai buƙatar wani sabon dalili da zai sa ka tuno da waye Musa din na'am nabi shikenan delete all ko nabiyin delete all yama a memory shi kuma wancan rabi ya buge ya bar rabi dan Allah muna tare Allah ya datar da mu malam yace da ya kawo wannan sai ce awwalan az-ziyadatu shine anamu littafin ba yace na farko ƙari me ƙarin ƙarin ɗaya daga cikin na farkon me na farkon abubuwa guda goma da ya lissafa a sama abubuwa guda uku na me na'am da gaske ban ji ba ai sai ji kamar ya ce dalilan da inda aka ci tuwo ok dalilan rafkanuwa to na farko ya ce ƙari idza zada al-musalli fi salatihi idza idza zada al-musalli idan mai sallah ya ƙara idza zada al-musalli idan mai sallah ya ƙara an ware mace ko namiji mai sallah fi salatihi a cikin sallarsa a ina ya ƙara mai qiyaman tsayuwa ya ƙara mai tsayuwa idza zada al-musalli fi salatihi qiyaman idan mai sallah ya ƙara tsayuwa a cikin sallarsa aw qu'udan ko zama aw qu'udan ko zama aw ruku'an ko kuma ruku'i aw ruku'an ko kuma ya ƙara ruku'i aw sujudan ko kuma ya ƙara sujada ko ya ƙara mai sujada au sujudan muta'ammidan yana mai ganganci bi ma'ana da gangan ya ƙara da gangan kawai ya ƙara tsayuwar ko ya ƙara zaman ko ya ƙara ruku'in ko ya ƙara sujadar muna tare malai ce batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci batalat salatuhu sallarsa ta yi me ta ɓaci ka kalli tsarin aiko a matsayinka na ɗan adam akwai abin da mutum in yama ka gano kuskure ne sai ka daga kafa haka ne amma idan ganganci ne fa wani yaka ji ko ta yaya sai ka nuna masa shi ma bai isa ba tunda da gangan yayi ai yana faruwa za a ce wani kai hakuri ka ce kaga da gangan yayi dan haka banna masa ganganci amma idan ka gano kuskure ne fa sai ka daga kafa to tunda ganganci ne ya ƙara tsayuwar ko zaman ko ruku'in ko sujadar batalat salatuhu sallarsa ta yi me Allah ya raba mu da ganganci ba a sallah ba har koma ko amma cikin rayuwar gaba daya wa in kana nasiyan in kuma ya kasance bisa mantuwa ne wa in kana nasiyan in kuma ya kasance bisa mantuwa ne walam yadhkuri ziyadata kuma bai tuna karin ba walam yadhkur az-ziyadata kuma bai tuna ƙarin ba muna tare bisa mantuwa ne amma kuma bai tuna ƙarin da ya yi ba hatta faragha minha har sai da ya gama ta hatta faragha minha sai da ya gama ta falaisa alaihi illa sujudu sahawi ba komai a kansa sai sujadar rafkanuwa falaisa alaihi illa sujudu as-sahwi ba komai a kansa sai sujudar rafkanuwa wa salatuhu sahihatun sallarsa kuma ta inganta karbabbiya ce ta yiwu wa salatuhu sahiha sallarsa ingantacciya ce ta inganta muna tare wa in zakara wannan a wani hali bai tuna ƙarin da ya yi ba har sai da ya yi mai sai da ya gama haka ne to ba komai a kansa sai ya yi mai suje da sahawi sannan kuma sallarsa ta inganta wa in zakara ziyadata in kuma ya tuna ƙarin wa in zakara ziyadata in kuma ya tuna ƙarin fi athna'iha a tsakiyar sallar fi ma za? asna'iha kaga nan bai gama ba kenan magana ta biyu kenan a cikin nan wajaba alaihi ruju'u anha komawa gare ta ya zama wajibi a kansa Allah ya samu na tare wajaba alaihi ruju'u anha dole ya koma zuwa ga wannan karin tunda bai yi mai ba bai gama sallar ba wa wajaba alaihi sujudu sahwi kuma sujadar rabkanwa ta wajaba a kansa wa salatuhu sahihatun sallarsa kuma ingantacciya ce muna tare kuwa abu biyu ne a nan ya suke na ya suke magana biyu ce ta farko na walaikun salam na idan إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطل صلاته وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو بيتنا wannan karin ba har sai da ya gama to ba komai akan sa sai sujudar rafkanwa wa salatu sahiha wa in zakara ziyadata in kuma ya tuna ƙarin cewar fa yayi ƙari a ina fi asna'iha a cikin ƙarin ko a cikin sallar bai gama ba sai tuna ƙarin da yayi fa to wajaba alaihi ruju'u anha komawa zuwa gare ta ya zama wajibi a kansa wa wajaba alaihi sujudu sahwi kuma har ila sujudar rabkanwan ta zama wajibi a kansa wa salatuhu sahiha malam ya ce dama a mukaddima ya ce mana tare da buga misalai wa bil misali ya tazhul maqal sai ya ce misalu zalika ga misalin hakan ina ga insha Allah da ya fito mana shakhsun salla dhuhra mathalan yace shakhsun shakhsun kace iman ko shakhsun wani mutum ne salla dhuhra yayi sallar azhar yayi wata sallah azhar mathalan ababin misali mathalan ababin misali khamsa raka'atin raka'o'i biyar raka'a nawa kagar azhar ina raka'a goma ne to yayi biyar saura biyar kenan na ya kara biyar akan biyar ya kara daya okay inda ya kara daya dama nawa ne kenan hudu ne to sai ya sallaci raka'a biyar tazarce aka yi tazarce kenan me ya faru anan azziyada azziyada ƙari ya samu walam yadhkur ziyadata kuma bai tuna ƙarin ba walam yadhkur azziyadata kuma bai tuna ƙarin ba illa wa huwa fi tashahhud sai lokacin ko a halin da yake cikin tahiya a halin da yake me tahiya Allah ya sa muna tare fayukmilu tashahuda sai ya cika tahiyar mun gano maganan baya walam yadhkuri ziyadata hatta faraga minha kaga tunda yazo tahiya ka ya zo karshe yace to a wannan lokacin fayukmilu tashahuda sai ya cika tahiyar wa yusallimu yayi sallama ya cika tahiyar sa yayi me an yi raka nawa kenan raka nawa ya ce ma'ai a can ya ce mana ba komai a kansa sai su judu sahawi nan ma ya ce kawai ya cika tahiyarsa ya yi sallama fomma ya sujudu lissahawi sannan sai ya yi sujada domin rafkanuwar da ya yi ta nawa ta ƙarar ka'a ɗayan wa yi sallimu kuma ya yi sallama kaga laisa alaihi illa sujudu sahawi farkon waccar magana ba komai a kansa sai sujadar mai rafkanuwa ina ma'anan ba komai ba a ce ya dawo ya sare wannan ta yade ya dawo ya sare ta da ta saru ya yi waje da ita da yiwu ba komai sai dai kuma ba a ce ya dawo sabuwa ba kaga shine ba komai a kansa ba mutum ya sake sabuwa ce da sun rushe a a kawai fayyuk melo tashahuda ya cika tahiyar sai ya yi mai sallama bayan ya yi wannan kuma thumma yasjudu lis-sahwi sannan sai ya sujada rabkanuwan wa yusallimu kuma yayi me yayi sallama Allah ya sa muna tare wannan gaba ta fito kenan da ƙarin nan ya faru sujadar rabkanuwan a wannan gurbi za a yi ta kafin sallama ko bayan sallama na'am bayan sallama don Allah muna tare in ba matsala mu kwatanta ta 'yan drama mana ya suke inda su nuno ana sallah raka ɗari da turo mutum yana ta yi raka nawa na in aka jera kawai ai raka ɗaya suke nuna ai ga mu a raka'a ta biyar a raka'a ta nawa muna tare muna sallan azhar ne mun yi raka'a hudu kawai sai gashi na taso ta biyar ta nawa na yi tsayuwa ta na yi fatiha ta ma na tafi ruku'u na yi me raka'a ta nawa yanzu na dago daga ruku'u na tafi sujada raka'a ta nawa ta biyar na dago da su haka ne na koma sujada a raka'a ta nawa ta biyar kawai sai na zo na zauna tahiya ina cikin tahiya ta kawai sai na tuna ashe raka'a ta biyar ce fa kai biyar fa ta zarce ta faru sai na tashi na sare ta ko sai na yi sallama na sake sabuwa falaisa alaihi illa sujudus sahawi ba komai a kansa sai sujadar rafkanuwa a nan kuma da ya fito a babin misali sai ce mani mai fayuk milo tashahuda sai ya cika tahiyar tasa in sare daga tahiyar a kai ƙarshe haka ne ya ce idan ya kai ƙarshe fomma yusallimu sannan sai ya sallama a littafin da muka gama ya ake sallamar siga nawa ya kawo mana siga hudu haka ne akwai mai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wannan ko akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da kuma assalamu alaikum haka ne akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi da kuma assalamu alaikum da akwai kuma assalamu alaikum siga hudu haka ne kawai na gama tahiyata na yi sallama yace bayan na idan na ce assalamu alaikum din sai yace me fumma yasjudu fumma sannan sai yayi me gashi yana sujadar bayan yayi sujadar don me dai lissahawi sai sujada haka ya ƙara dagowa yayi sujadansa sai yayi sallama shikenan wancan ƙarin an gama da shi eh an dage ku wa alaikum assalam an sallamu wancan karin na'am eh eh yawa a topic on it is on eh haka ne a topic on it is on mun gane maganar tambayar lokacin da ka zo kai sujada sahun da na zauna na dawo za ka yi tahiya ne ko kuma kawai sallama da ka yi na'am a daidai irin wannan kalmar ko wannan gabar wani lokacin da kan ce kawai rikicin da ake ta yi na malamai ganin dama suka yi ba ganin dama ne warware ta hanga kamar abu ne mai matuƙar sauƙi don Allah muna tare ba abu ne da ya kai ga zagi ba fa da ya kai ga ɗaga jijiyar ruya ba za ka samu ga matsalar a lokacin farkon haɗuwar izala farkon lokacin da ta haɗe a an tura ni wani masallaci sallan juma'a zit fure hudu ba kafin zuwan liman na ce to ga abubuwan da za su zama an kawar da duwannan shashancin fa kaza ka fahimta eh saboda kaza ne ka rike shi kake shi fa wancan me dalilin da yasa rike kaza rike shi ya rike to ya abubuwan suke guda biyu a ilmance fa nace dama a tafiyar kowane bangare jahilan ciki sune matsalar eh sune matsalar kowane bangaren jahilan cikin sune matsalar ko ba ku yadda ba akwai littattafanmu na malaman fikihu da aka ga sun kawo za ka zauna ka maimaita me tahiyar ka zauna ka sake me tahiyar sai ka ga mutum na yi dalili ne na ka zage shi ka tsine masa mamansa ce ta kirkiro maganar babansa ok don dai budurwarsa ce kawai ka ce ai kawai budurwa ce ok ba ita ba ce don allah mun fahimci abu kai kuma sai ka karanta wani hadisi annabi ya ce ko kuma ka karanta bayanin wani malami ya ce ba sai an yi tahiyar ba shi ma sai ga kayi sai hau zaginka saboda babanka ne kirkiro mamarka ce ko idan budurarka ce shi ne ya zage ka don ita ba ta da balu mun fahimci abin kuwa ya fahimci kaza ne bar shi yayi ka fahimci kaza ne bar shi yayi amma dai in tattaunawa ta hada dalilan da yasa na dauki kazan nan ga dalilai na ga su ga su ga su ga su ga su in gaskiya yake nema sai ya aje nasa in ya fahimci dalilanka yafi nasa sai ya aje nasa sai ya karbi naka in gaskiya nake nema kawai bujiro da dalilanka in na ji su na yi kwamfiyarin da na ga naka sun fi ƙarfi sai na yi mai sai na aji na yin ɗauki naka yin koma yin naka don Allah muna tare? eh Allah ya datar da mu shi yasa na ce a topic on it is all eh amma a cikin littafin na akwai da ya kawo wannan maganar ka sake tahiyyar da ka ganta ya ce sai ya yi sallama sannan sai ya yi sujudu sahawin sai ya tahiya sai ya yi sallama wa alaikun salam idan ban ji ba maganar biyu ce karka dagula ne ɗauki magana biyun wancan har sai da ya gama wannan kuma sai da ya kai ƙarshe shi kenan idan ya tuna ƙarin bai tuna ƙarin ba sai da ya kai ƙarshe nan kuma bai tuna ƙarin ba sai a cikin mai tsakiyarta wa in zakarar ziyadata fi athna'iha a tsakiya ya tuna shi kenan yanzu misali ɗaya muka yi na wanda ya yi mai bai tuna ba sai da ya kai ƙarshe kaga an zo ta hiyaye an zo bakin boda sai ya tuna sai ya ce ga abin da zai yi idan kuma ba wannan ba ne to mu ji mai malam ɗin ya ba mu misali ta yi maganar ka ta fito ciki ya ce me ya ce fa'illam ya zukuri ziyadata in kuma bai tuna ƙarin ba guri ne daga ɗan'uwa ya dago kai fa'illam ya zukuri ziyadata idan kuma bai tuna ƙarin ba illa ba'da salami sai bayan sallama illa ba'da as-salami sai bayan me sallama sajada lissahawi wa sallama ya yi sujada domin rafkanwa kuma ya yi mai ya yi sallama wannan ɗaya ne da na saman fa da bayanin saman an fahimci abin kuwa nan ya zo bakin boda nan kuma ya riga ma ya tsallaka bodar fa'illam ya zukuri ziyadata illa ba'da salam in bai tuna ƙarin ba sai bayan ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ya tuno a raka'a biyar fa aka yi raka'a biyar fa yi ya ce kawai wannan lokacin sajada le sahawi kawai sai sujadar rabkanuwan wa sallama ya yi sallamarsa muna tare ya yi sujadar rabkanuwar ya yi sallamarsa a nan ne fa mahallin magana da yake malam nura a nan mahallin magana da ke suka ce ai ya ce kawai ya yi sujada ya yi mai ya yi sallama bai ce ya yi tahiya ba don haka kawai ba sai an yi tahiya ba suna ga kawai za a iya yin sallama masu kuma suka ce a'a sai an yi tahiya zancen ya fito na'am malam ce wa in zakara ziyadata in kuma ya tuna ƙarin wa huwa fi asna'ir rak'atil khamisa alhalin yana tsakiyar raka'a ta biyar din alhalin yana tsakiyar raka ta nawa ya miƙo ta biyar ɗin kawai sai ya tuna yaya mun zo gurin jalasa kawai ya zauna yaushe fil hali nan take a wannan halin da ya tuna kawai jalasa ya zauna fayata shahadu sai ya yi tahiya wa yi sallimu kuma ya yi mai ya yi sallama jalasa fil hali ya zauna a wannan halin ko a nan take fayatashahadu sai yayi tahiya wa yusallimu kuma yayi sallama thumma yasjudu lis-sahwi sanan sai ya sujadar rabkanwa wa yusallimu kuma yayi sallama ya fito na kamar maganar ka ce a nan gurin dan Allah muna tare da dami mu jawo shi ya fito ne da a jawo shi ta karfi ya fito waje na eh ok shi fara fitowa yi shi wannan to ne ne bai fito ba eh eh eh eh sai ka tuno tafi kawai ka je ka zauna eh wallahu alam in mun gani a rubuce shi kenan in ba mu gani ba kar a tantame ni ko dan Allah muna tare wannan bayanan da malam yayi kirkiro shi a kashin kansa a ganinsa ne sai ce dalilu zalik dalilin hakan dalilinsa akan wannan hukuncin da yayi ko wannan bayanin da yayi da bada misalin yace shine hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu hadithu man abdullahi ibn mas'ud yace shine hadithin abdullahi dan mas'ud yaddar Allah ta tabbata gare shi cewar annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama waye abdullahi dan mas'ud din nan yayi nan ba a gurin okay malam bai bi ta kansa ba kenan yace abdullahi dan mas'ud din nan yace abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib al-hudhali abu abdurrahman yace min ulama'i sahabati yana daga cikin malaman cikin a cikin sahabban ma yana daga cikin suwa malaman cikin su yace wa min as-sabiqin al-awwalin wa min as-sabiqin al dan ka gano ba karamar magana bace yace bayan haka kuma daga cikin falalarsa hajaral hijrataini yayi hijira biyun nan hajaral ai falala ce kai bai tsaya haka ba wa shahida badran kuma ya halarci yakin ai mun san falala daga wanda ya halarci yakin yace wal mashahida ba'daha da ma wasu yaƙe-yaƙen bayan yakin badar ya halarta kenan mai cikakkiyar da'a ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wa lazaman nabiya sallallahu alaihi wasallam kuma ya lazimci annabi ya lazimci wa don ka gane magana da da'ayi babbar magana ce ko da Allah ya jarrabe ka a cikin mutanen da suke ɗauke da cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki ƙanjamau a ƙanjamau mai karya garkuwar imani masu cin a daina karanta hadisin annabi to ka gane maganar ta waye wani sahabi ne na musamman ba sahabin da ka ware kare na din bane ba ma a ba wancan bane wani ne daban dan Allah kun fahimci gurin nan shine mai wannan hadisin wala zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam ya lazimci zama da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sahiban alaihi kaji ma wata falalar shine ma abocin takalmar takalman annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma'ana haka shi yake kira takalma annabi na ma'ana haka shi ne mai lura da su an fahimci abin kuwa an zo guri an abin nan ya cire takalmin shi zai dauki takalmin annabi ya rike masa wannan menene ba girmama ba ne ba ya ce haddatha haddatha anin nabi sallallahu alaihi wasallama kathira ya rawaito hadisai ya yi hadisai daga annabi masu yawa ha zamansa da annabi bai isa ya sa ai ko ba gaya maka sun ya ɗauko hadisai da yawa haka ne ya kamata ko abokanai ne guda biyu wanda suka fi zama da wani kullum ya kamata ya fi samun maganganun wani a fi samun maganganun wani a wurinsa akan wanda shi ma abokinsa ne amma ba a cika ganin su tare ba ya ce lahu manaqibun jamma yana da falaloli da darajoji da matsayoyi masu yawa tuwfiya sanata ya rasu ne shekara ta 32 bayan hijira hijriya yace ka je ka duba tarjumarsa a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ko kuma tahdhib at-tahdhib ka je ka duba tarjumar wannan sahabi to wannan sahabin me sunansa ba Abdullahi dan Mas'ud me yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam salla adh-dhuhra ya sallati azhar salla adh-dhuhra ya sallati sallar yaushe khamsan nawa raka'a biyar tashin hankali dan Allah muna tare faƙila lahu sai aka ce masa faƙila lahu sai aka ce masa faƙila liman nam faƙila linnabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam azida fi salati shin an yi ƙari ne a cikin sallar azida fi sala shin an yi ƙari ne a cikin sallar faƙala wa ma zak sai manzo Allah ce menene hakan me ya faru da za ku ce an yi ƙari qalu suka ce sallaita khamsan ai kai sallar raka'a biyar ne sallaita kam khamsa ya ce ka sallaci raka biyar kai manzon Allah da suka faɗa fasajada sajidataini sai yayi sujada biyu yaushe ba'da ma sallama bayan yayi sallama ba'da ma bayan yayi sallama Allah ya sa muna tare mala ya kawo hadisin da yana da alaka da can kaga can wannan me bai tuna ƙarin ba har sai da ya yi sai da ya gama gaskiya Allah ya ci kamalar eh sai da ya gama sai ya tuna to sai ya kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bayan ya idar din ma sai da aka tuna masa haka ne sai da aka tuna masa an yi ƙari Allahu akbar yayi nan ba to anan naku nan ba ɗaya sallama ɗina ba da ma sallama shi kenan kawai sai mu tafi amma dai ni takhriji ya yi kawai jefa ka yi inda za ka nemo ce wannan hadifin ba a littafin da ya rubuta ba shi ya gan shi da Allah muna tare wannan hadisin abdullahi da masu ɗin da ya nan ba sai ya ce a khurajahul bukhari imam al-bukhari ne ya fitar da wannan hadisin fi kitabil jumu'a in ka tafi sahih bukhari ka tafi kitabul jumu'a in ka mun sai kitab kitab sannan a karkashin su kuma me abwa kitabut tahara to aka tafi kitabul jumu'ati babu idza salla khamsan babin da yake magana kan idan mutun yayi sallah raka'a biyar ba shi kadai bai ce wannan hadisin ba a littafin da shi ya rubuta ya gani ba a'a ka tafi muslim ya ce wa muslimun fi kitabil masajidi wa mawadu'is sala ka je ka duba kitabul salati eh, kitabul masajid wa mawadu'is sala zaka samu wannan hadisin a can anan bugun da malai amfani da shi ma yace bukharin ka duba hadisi na 1226 muslim din kuma yace ka duba kitabu kitabul masajid wa mawadu'u wa mawadu'us sala ka duba babu sahawi fi salati wa sujudi lahu ka duba wannan babu yace hadisi na 572 dan Allah muna tare takrijin kenan number da yayi wa fi riwayatin da aka tuna manzon Allah me yayi fasajada sajdataini kawai sai sujada biyu to a wata riwayan kuma yace da aka tuna masa wa fi riwayatin a wata riwayar kuma fathana rijilaihi sai kawai tankwarar da kafafunsa fathana rijilaihi sai ya yi me sai tankwaro da kafafunsa guda biyu wastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla ya fuskanci ina wastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla fasajada sajidataini sai yayi sujada guda biyu thumma sallama sannan sai yayi sallama rawahul jama'a wannan jama'a suka rawaito shi shi mai takariji ya kawo su dan Allah muna tare a karkashin nan din shine suka ce ai kawai yace fa fasana rijlaihi wastaqbala alqiblata kawai ya tankwaro kafafunsa ya fuskanci alqibla sannan yayi me fasajada sajdataini sai sujada biyu sai suka ce ai bai ce sannan sai ya tahiya ba naka kawai sai sallama suka ce in kai ma ba komai kawai kana yi kai sallama suka ce a'a ai akwai kuma maganganun da suke tabbatar da ayi me ayi tahiya dan Allah muna tare malam yace rawahul jamaa na ana yace akhrajahu al-bukhari fi kitab as-salah babu tawajjuhi nahwa al-qiblati haythu kana hadisi na 401 wa muslim fi kitab al-masajid wa mawadi'u salati babu sahawi fi salati wa sujudi lahu hadisi na 572 dan Allah muna tare gurin nan mun hararo shi ya yake ya yi raka'a nawa biyar bai tuna ba bayan ya ma yi sallama haka ne yanzu muna raka'a ta biyar da za a tsaye muke ko an zo an yi mai an yi sujjada bayan ta raka'a biyar an zauna haka ne har ma kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba an gama sallah ba ta yi har zama ma ya canja faƙila lahu azida fi salati sai aka ce masa shin an yi ƙari a sallah ne manzan ala ce wa ma za ka menene kuma haka me faru wani abu ne suka ce ai sallaita kam sallaita khamsan ce raka'a biyar ka sallata fasana maza rijlai ko sai tankwarar da kafafuwansa wastaqbala alqiblata idan nan ne alqibla sai kalli ina alqibla thumma sajada yayi sujada daya Allahu akbar yayi karatun wannan sai ya dago Allahu akbar yayi karatun sujada yayi sujada nawa biyu sannan sai yayi sallama dan Allah muna tare ta fito nan gurin jai sai ina wa alaikum salam cire ma don Allah kawai in Allah da da ya haƙuri na eh sai ya tuna eh to an yi haƙuri don Allah kai ma yi haƙuri don Allah ko eh wannan maganar akwai da a ciki insha Allah eh in Allah ya ba shi ne kenan mu ce tunawar ya tsawaita ba kenan insha Allah da mu ga kalmar nan tunawar ta yi tsawo insha Allah afwan lokacin ne yayi ko har ma mun yi kare ayi hakuri amma daga farkon zuwa nan akwai matsala ni dai damuwa ta littafin mu gama shi ba ba ya gama mu ba eh eh kullun abin da nake faɗa mu gama littafin ba ya gama mu ba kuma kananan littafin in ka gama su ka gama diwa daga cikin manya ne wannan maganan ba gashi bai ce tana bukhari yanzu wannan hadisin in ka gama fahimtar sa ka rike kalmomin sa in ka tafi bukharin ka bude ka ji ya barin dauka tunda yanzu ana a bukhari yake barin ji ya ƙara fassara mu na'am kana budewa can haka da ka ganshi shi Allah ya albarkaci abin da muka karanta. Akwai matsala? Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.